assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau laraba uku ga watan zulƙida hijira 1441 daidai da 24 ga watan jun miladiya 2020 za mu ci gaba da sauraron fassarar diwanin maulan musayar faidati sheikh ibrahim inyas radiyallahu ta'ala an a cikin izo na biyu sadati sallallahu alaihi wasallam muna cikin arba'ini a barkun bada na hawan marabiyar mau malam muhammad tuhami zai ja mana karatun diwani malam muhammad bashir yusuf zai ja mana bakin diwani shehinmu sheikh ibrahim mansur imam kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah
لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله
الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا لا إله إلا الله الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله برق بدا نهوى المرابي يلمع فهبني مع الإذيان الماء البرق يلمع لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله برق بدا نهوى المرابيع يلمع فهبني مع الإذيان الماء البرق يلمع لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا لمحت بوهن ويكهجت صبابة وأغراقة إن ساءت الحي تهجعون لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا تذكر أيام الصبا وهي قد مضت ولم يبق إلا لوعة وتوجع لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله سقط يا روح حبيب الله وهو أمينه أجمع لا إله إلا الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله
الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله، الله، يا الله.
لا إله إلا الله الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مساهبة الأيقاظ والصلاة والسلام على سيدنا محمد sallam القائد إلى طاعة مولاه بما وعى من اللين والإقلاز وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كسر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu ci gaba da sana'armu wadda muka fi ƙwarewa cikinta ita ce mahabbatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna cikin harful aini a cikin diwanin iksirus sa'adat imadi saidus sadat diwanin nan sallam mai suna nuzhatul asma'i wal afkar fi madihil amin wa ma'anil muhtar sallallahu alaihi wasallam in ba a manta ba mun gaya muku cewa sababin rubuta shi shine hasken walƙiya walƙiya ta walƙa shehu radiyallahu anhu ya fashe da kuka ya ɗauki alƙalami ya kama rubutu a bar bada na hawal marabi yalma'u fahab nimra'an iz yalma'ul barku yadma'u wato abubuwan da ke tunawa shehu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin halitta da yawa in ba a manta ba mun faɗa cewa ya ce duk abin da ya duba ma a ƙarshe annabi ke tuna haske kowane iri yana tuna wa shewa annabi sallallahu alaihi wasallama wata yana tuna mai annabi sallallahu alaihi wasallama rana tana tuna mai annabi sallallahu alaihi wasallama abin sha mai zaƙi abinci mai daɗi sannan abubuwa da dama kai akwai inda yake cewa ma tazakkartu la anni nasitu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kar ku dauka fa wai suna tuna min ne dan na manta da shi a ina tunawa ne cikin tunani cikin soyayya ba dan na manta da shi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama to ka gani ko walƙiya ta tuna mai annabi sallallahu alaihi wasallam wata ya tuna mai rana ta tuna mai gashi abubuwa da dama suna tuna masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai وصلى الله على سيدنا tsiran Allah ya tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama وعلى آله tare da iyalan gidansa حق قدره gwargwadon kadarinsa ومقداره da mikidarinsa mai girma a wurin Allah
حرف العين to harful aini آ برق waishin in tambaye ku mana walƙiya ce بدا ta bayyana na نحو المرابع daga katarnin gidaddajin madina يلمع yake buga haske
فهبني to kai mai sauraro ka zace ni إمران ko kuma ka ɗauke ni ko kuma ka ƙaddara ni imra'an ni wani mutum ne babba mai cikar mutunci a idan jama'a gani dattijo gani malami Yes.
gani wali Yes.
sannan ga 'ya'ya saba'in da biyar Radiyallahu ta'ala.
ga almajirai duk ƙasar da ka je waɗanda suka fi kowa ilimi a ƙasar za ka iske almajirai na ne Radiyallahu ta'ala. Yes.
so da ka kazace ni haka ba ni na faɗa ba amma ka ƙaddara ni a haka karka ce ni ne na ce ni malami ko wali a ka ƙaddara ni imra'an ma'anan imra'an arrajulul kamilul muru'a babban mutum mai cikar mutunci wanda kowa ke jin nauyin shi har yan wiwi in sun gan shi sai su kashe sigarin da, da harshen su mashaya in sun gan shi sai su sai su bar abin da suke mutanen banza da mutanen kirki da talakawa da masu kuɗi da malamai da jahilai da sarakuna da bayi kowa yana girmama shi shine arrajulul kamilul muru'a saboda haka wato tambaya shewaye a bar kumbada wai shin yanzu hasken walƙiya ne ya bayyana na hawal marabi'i daga katarnin gidaddajin madinatul munawwara ala sakiniha abdulus salatu askar taslimi sai aka ce kwarai ko shehu walƙiya ne ai ruwa ake ruwa za a yi sai ce to shikenan kai da ka bani amsa fahabni ka zace ni ko kuma ka ɗauke ni ko kuma ka ƙaddara ni imra'an ni wani mutum ne babba mai cikar mutunci ga shekaru ga 'ya'ya ga jikoki ga almajirai ga mabiya ga ilimi ga wilaya shine arrajulul kamilul muru'a ka ɗauke ni ka zace ni ka ƙaddara ni a haka
يدمع sai mai sauraro ya ce shehu na kaddara kuma na ɗauke ka kuma na zace ka kuma na tabbatar haka kake sai ya ce to wannan mutumin da ka zata babba mai shekaru mai 'ya'ya mai jikoki mai almajirai da yawa mai ilimi mai makamai mai martabobi mai darajoji ya duma'u sai gashi yana kuka wi wi wi har da hawaye
Yes. Yes.
sai mai sauraro ya ce a akar makallahu kai din da yaushe ya ce iziyal ma'ul barku إذ يلمع البرق a lokacin da wannan walƙiya yake buga haske
Yes.
a gani ko Eh.
wai shehu ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka sai ya tambaya wai shi in tambaye ku a barkun bada to ƙabilun na fulanawa da sauran ƙabilun senegal Eh.
ko kaulah da sauransu ta haja'u a lokacin da wannan walƙiya ta buga na fashe da kuka ba wanda yake idansa biyu kowa ya yi bacci Yes. Yes.
kai matsayinsa ma ya yi bacci Yes.
ba wai kai wali ba a matsayin kama a lokacin da na ga wannan walƙiyar matsayin ma ya yi bacci Yes.
kaji ko sa'atal hayyi a lokacin da kabilu da dangogi tahaja'u suke kwance suke bacci wato annawmatul khafifati min awwalil layli shine alhaja'atu dare ba- ba- wato bacci mara nauyi daga kwanciya wanda yake kama bawa daga farkon dare shine zaka ji larabawa suna cewa istaiqastu ba'da haja'atin istaiqastu na farka ba'ada haja'atin bayan na dan kwanta kaɗan haja'a ya haja'u haja'an wa huju'an shine zaka ji Allah tabaraka ta'ala yana faɗi a cikin alqur'ani yana cewa kanu qalilan min al-laili ma yahja'una kanu qalilan min al-laili ma yahja'una manyan bayin Allah idan dare yayi bacci dan kaɗan suke yi fa inna kibaran nasi billaili shuguluhum ruku'un wa auradun taral kulla akhlasa wazal abdu ulal laili yasharu munshidan qifa nafki aw zira lilahin tarakasa sa'atal hayyi a lokacin da ƙabilu da dangogi ta haja'u suke kwance suna bacci wannan walƙiya ta buga ni ko na fashe da kuka saboda na san ma'anarta yes tuzakiru to sai shi wanda shehu ya tambaya ya ce masa a bar kumbada wai shin yanzu walƙiya ce ta bayyana na hawal marabi daga katarnin gidaddajin madina yalma'u yake yin walƙiya sai ce kwarai ko walƙiya ce akar makallahu sai ce to fahabni ka ɗauke ni ko ka zace ni ko ka ƙaddara ni imra'an wani mutum ne mai cikar mutunci ga shekaru ga 'ya'ya ga almajirai ga jikoki ga ilimi amma kuma yadma'u yana kuka har da hawaye da yaushe iziyal ma'ul barku a lokacin da wannan walƙiya yake buga haske sai shi ya ce lama ta bi wahanin ka buga haske ya kai wannan walƙiya a lokacin tsakiyar dare wannan kuka da nake yi yanzu da zan faɗi ko zazzabi ya kama ni wa zai kai ni asibiti ka zo ka buga a lokacin tsakiyar dare na ji ko sa'atal hayyi ta hajau a lokacin da kabilu da dangi duk sun yi bacci in ma wani abu ya faru ba wanda ya sani sai shi mai jin wannan magana sai ya ce tuzakiru ayyama siba kana tunawa
tuzakiru ayya kana tunawa da kwanakin kuruciya ko kuma ka ce shi shehun ne radiyallahu anhu yake gaya walƙiyan tuzakiru ai tuzakiru ni ayyama siba kana tunatar da ni ka riƙe mana kana tunatar da ni kwanakin kuruciya kuruciyata kana tunatar da ni kwanakin ƙuruciyata ya kai wannan walƙiya saboda asiba mina shauƙi wa shauƙu mina siba asiba mina shauƙi shi soyayya wato wato soyayya ko ko siba ƙuruciya ko kuka daga shauƙi ne shi kuma shauƙi yurisul buka yurisul buka shauƙi yana gadar da kuka asiba wato akwai bambanci tsakanin siba da sabuwatu da sababatu duka soyayya ne asiba da sabuwatu da sababatu shi siba soyayya ce wadda ƙuruciya ke motsa ta siba soyayyar da ƙuruciya ke motsa ta wanda ya wuce ƙuruciya ba zai iya yin soyayya mai suna siba ba sabuwatu kuma soyayya ce wadda sha'awa yake motsa ta ko mutum ya wuce ƙuruciya inda yana da sha'awa to za ta iya motsar da sabuwatu amma sababatu kaidi ne ke motsa shi in kaga sababa ya motsa to mace ta shirya kaidi yanzu sai sun shirya kaidi sannan wannan soyayya take yin motsi ba ta motsawa haka kawai ita sababa ke shi yasa annabi yusuf alaihi salatu wassalam yake gaya wa allah tabaraka wa ta'ala wa illa tasrib anni da hunna asbu ilaihinna asbu ilaihinna wa akun minal jahilina ya allah idan baka juyan min da kaidin su zali hannan da ƙawayenta ba asbu ilaihin na to zan karkata fa wata ranar zuwa gare su don ko suna shirya kaidi iri-iri in ko na karkata zuwa gare su a kumminal jahili na zan kasance daga cikin jahilan da ba su san ka ba ni ko na san ka ya Allah ni kuwa na san ka saboda ka an ambaci sabwatu da suna sabwatu saboda karkatar me yi ya zuwa ga karamar yarinya an ambaci sabwatu sab- sabwatu saboda mai yi yana karkata zuwa almar'atu sabiya wato as-sabwatu abinda yasa aka kira ta da suna sabwatu saboda mai yi yana karkata zuwa karamar yarinya jam'insa shine sabaya wato kamar madiya ne da madaya madiya da madaya shine jam'in sabwatu sabaya kamar madiya da madaya asalin kalmar wato daga karkata maili za ka ji laraba sun ce saba fulanin ila kaza wane ya karkata ya zuwa abu kaza ai mala ilaihi ya karkata ya zuwa gare shi saba yasbu sabwatan wasu buwan ai mala ilal jahali ya karkata zuwa ga jahilci yana aiki irin na wanda yake jahili saboda soyayya ya karkata zuwa aiki irin na jahilci saboda soyayya ko kuma asbatul jariyatu wallahi ba laifinsa bane yarinyar ce ta karkatar da shi to shi bai da hankali ne soyayya ce soyayya ce asbatul jariyatu suna cewa rajulun sabbun muguramun ashikun mushtaqun kuma waƙar sababta ya rajul haƙiƙa ka karkace ya kai mutum haba bawan Allah ka ɓace ka karkace saboda haka sabuwatu karkacewa ne zuwa ga soyayya shine wani mawaƙi ke cewa tashakkal muhibbuna sababata laitani min bainihim wahadi masoya budurwa da saurayi suna kukan nauyin soyayya da kowannen su yake dauke da ita ya ce kaji yara kai cona ina ma dai ƙaunar da sauran yake wa budurwar a sa a zuciyata a ɗauko soyayyar da budurwar take wa saurayin a sa a zuciyata in karkata zuwa muhammadun rasulullah in ɗauke soyayyar tasu baki ɗaya in tafi wurin wanda ya dace a so shi in tafi zuwa ga wanda ya dace a so shi shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka tuzakkiru ni ayyuhal barku kana tunatar da ni ya kai wannan walƙiya wanda yake mai walƙawa ayyamas siba kwanakin ƙuruciyata wato zamanin kuka da majina eh yanzu shekaru na ya wuce kuka amma walƙiya ka sa ni kuka ka sa ni kuka kuma lokacin ya riga ya wuce wa qad madat ko kuma wahaya alhali ko lokacin kuka da majina qad madat haƙiƙa wato ya riga ya ya wuce walam yabqa babu abin da ya saura ga mutum mai shekaru irin nawa illa lau'atun sai dai ƙonuwar zuciya al'ihtiraku min ash-shauqi shine lau'atu al'ihtiraku min ash-shauqi lau'atul hubbi hurqatuhu wa qalla ahul hubbu yalu'ahu wal ta'a wa'aduhu ai ihtaraka min ash-shauqi kaji ko za ka ji wani wuri shawai na ce afana rushti yaƙi waƙidun wahawa mudumu'i yuhawilu idfal jamri isara muhurika isara muhurika fana rushti yaƙi wutar soyayya ta wutar kauna ta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waƙidun tana garwashinta yana horuwa a zuciyata wahawa mudumu'i yuhawilu idfal jamri amma hawaye na yana ƙoƙarin kashe zafin garwashin wannan wuta isara murika a lokacin da yake ƙona ni hawaye na yana ta ƙoƙarin ya kashe wannan garwashin kukan da nake yi saboda manzala garwashin wutarsa ne hawaye na yake ƙoƙarin ya ga ya kashe wutar saboda ni shi ya san abin da muke ji wato misalinsa in kana so ka gane kamar misalin mutumin da yake dafa ruwan wanka ko ruwan zafi ya dora shi akan wuta a cikin tukunya farko zai dahu idan ruwan ya dahu sai ya tafasa idan ya tafasa sai ya zabarbaka idan ya zabarbaka sai ya kone idan ya kone sai ya kare to shine abin da hawayen shehu ya dahu da mahabba da ya dahu sai ya tafasa da shauki da ya tafasa sai ya kone da lau'atu to shi ne za ka je yana cewa wato bakaitu fa'afnaitu dumu'a famalbuka siwa halatin lilkalbi min harkati shauki tawilul buka badiddana mudramul hasha yunasi kama bi halatar saƙi wal mahaƙi bakaitu na yi kuka fa'afnaitu dumu a sai da na ƙarar da hawayena wai fa malbuka ina masoya ku zo in tambaye ku me ake kira kuka
Yes.
in ba ku sani ba ba wani abu ne siwa halatin lil qalbi wani abu ne da yake samun zuciya min harkati shauki saboda tsananin kunar wutar soyayya Yes, yes, yes, yes.
to ni hawaye na ya kare idan ka ɗora tukunya baka kula ba ta dahu ta tafasa ta zabarbaka sai ta ƙone sai ruwan ya ƙare to ni hawaye na ya ƙare ni ne nake gasuwa kurum kaga da da hawaye zai taimaka sai ya dinga sanyaya abin to ba hawayen wuta kurum ake ake ba hawayen ya riga ya ƙare ka gani ko walam yabka minni babu abin da ya saura gare ni na daga siba da sabotu da sababatu siba ya ƙare sabotu ta ƙare sababatu ya ƙare sai mai illa lau'atu tsabar ƙonuwa kuro illa lau'atun sai dai ƙonuwar zuciya wata wajju'u da kuma raɗaɗin ciwon soyayya al'ija'u ma'anan shi al'ilamu raɗaɗi alwaja'u almaradu rashin lafiya falam yabka illa lau'atun wata wajju'u raɗaɗin ciwon soyayya shi kadai ne ya rage mu na'am Saƙallahu arban.
shi ya ce saƙallahu arban ina roƙonka ya Allah ina roƙonka ya Allah ina roƙon Allah Ubangiji da ya shayar da wata ƙasa wato su ƙuya rahmatin ba su ƙuya azabin ba shayarwa irin na rahama ba shayarwa irin na azaba ba kamar an tambayi shi aka ce masa wace ƙasa ce wannan Bil madinati.
ya ce bil madinati wadda take cikin birnin garin madina ƙasar tana cikin birnin garin madina ala sakiniha abdalus salati wa askat taslimi na'am Innaha domin cewa ita wannan gari na madinatul munawwara mahaɗu rihalin.
wato masaukar sirada ce masaukar sirada ce arrihalu war rihalatu sarjun min juludin laysa fihi khashabun in ka ji an ce rihalu ko kuma rihalatu sirdi ake nufi sirdi ake nufi wanda aka yi da fata babu katako a ciki babu karfi shine rihalu sirdi sirdin hawa ba ana dora wa doki sirdi ba akwai katako a ciki akwai ici akwai karfe to shine shi yake cewa madinatul munawwara mahaddu rihalin nan ne masaukar sirada nan ne masaukar sirada wato inda ake sauke siddi wanda aka yi shi da fata mai taushi babu katako arrihilatu ma'anar rihilatu tafiya al'irtihalu shi kuma ciratuwa rihilatu tafiya irtihalu ciratuwa shine zaka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ilafihim rihilatash shita'i was-sayfi ilafihim rihilatash shita'i was-sayfi in ka zance marhalatu marhala zango zango ake nufi wanda matafi yake yankewa jam'insa shine marahilu zanguna arrahilatu kuma abin hawa taguwa shine rahilatu wadda take da ƙarfin da za ta iya ɗaukar matafiyi kuma za ta iya yin tafiyar ƙila kuma suka ce arrahilatu wato abin hawa raƙumi ne wannan abin ko ku- namiji ne ko mace za ka yi kiran shi rahilatu arrahilatu almarkabu min al-iblis zakaran kana au unsa duk ɗaya ne rahila ce kaji ko rahala fulanun anil makani rahala fulanun anil makani rahalan wa rahilan wa tirhalan wa rihilatan sara wa maza shine ma'ana mashin ya hau mota ya hau jirgin sama ya hau da an zo madina dole isauka isauke siddi an zo mahaddu rihalin masaukar sirada nan ne masaukar siddin kowane irin matafi duk wani matafi in ya zo madina to ya zo ƙarshen tafiya babu abin da ya rage sai isauka ya miƙa gaisuwa zuwa ga wanda yake zaune a madina Sallallahu alaihi wasallam.
na'am Harkiya.
fihi a cikin wato harkiya barakata
Yurƙau.
ana ɗinke ta ne fihi yurkau ana ɗinke ta ne fihi a cikin garin madina barakata ko kuma laifuka na yurkau in baraka ce ana ɗinke ta ne biha a cikin wannan gari na madina da na ce mahaɗu rihali laifuka na ana yafe su ne a cikin wannan gari na madina da na ce mahaɗu rihali don me na ce ana yafe laifuka na a cikin garin madina ba ma ni kaɗai ba har kai Allah ne ya faɗi walau annahumu izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima madinata mahil kufri wal ari war rijsi ku budo masa madinata mahil kufri wal ari war rijsi madad dahri fiha qurratul aini wan nafsi madinatu mahil kufri birnin garin annabi mai shafe kafirci wal'ari mai shafe aibi da tsiraici warrijisi da kuma ƙazanta madaddare matuƙar zamani fiha a cikin wannan gari na madina ƙurratul aini sanyin idaniya ta yake wannafsu da kuma sanyin zuciyata sanyin idaniyata da kuma sanyin zuciyata
مدينة ماه الكفر والآل والردس مدى الدهر فيها قرة العين والنفس تذكرتها والحال عني مخيم لفارس عنه حال أمه بها رسي أراني إذا ما جئت طيبة زائرا يقربني قربا يتم به أنسي يا أكرم خلق الله أحمد ما ترى sallallahu alaihi wasallam زور خلا من كل معنى ومن حسين وإنك مختار الإله وملجع العوالم awalimu من جن خفي ومن إنسي عظيم عظيم الخلق والجود والعطاء sallallahu alaihi wasallam به زال همي ثم كسري كذعوسي وإن دهش الأطلاب يوما بمشهد أراه فيعليني إلى أعظم الكرسي Allah akbar وهبت لكل المادحين شفاعة وهل يقبل المحمود تشفعاهم ليسي Allah akbar sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am malam نعم mm.
ديار حبيب الله ya ce madina gidaddaji ne na masoyin Allah madinatul munawwara gidaddaji ne na masoyin Allah kaga ya ce sakallahu ardan bil madinati akwai inda yake faɗa can baya menene yuzakiru ne barkul wamidul maganiya haqiqan wasa'an wannan awal awaliya sai da ce sakallahu min tilkal muzuni marabi'a tawaddana hal muktari lil kufri mahiya hama an juhunin nauma hubbu muhammadin sallallahu alaihi wasallam hama an juhunin nauma hubbu muhammadin sallallahu alaihi bitaskarihi laili salautul gawaniya salautul gawaniya saboda haka ya ce diyaru habibillahi wato a diyaru habibillahi mahaɗuri halin ɗinnan wadda ake ɗinke ɓarakata a cikinta Hmm? nan ne diyaru habibillahi nan ne diyaru habibillahi nan ne gidaddajin masoyin Allah gidaddajin masoyin Allah sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sun taru a kofar gidansa suna tattaunawa suna tattaunawa sai ana tafira wannan ya ce kaza wannan ya ce suna ta ambatan makaman annabawa da manzanni sai wani ya ce inna Allah hastafa Adama wa Nuhan sai wani ya ce wannan ba abun mamaki bane inna Allah hattakhadha Ibrahim khalilan sai wani ya ce wannan ba abun mamaki bane inna Allah hastafa Musa najiban najiyan sai wani ya ce wannan ba abun mamaki bane inna Allah hastafa Isa ruhan wa kalimatan kwatsam sai annabi ya fito sallallahu alaihi wasallam ashe di ya ji yana fitowa sai suka yi shiru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce sami'tu kalamakum wa ajabakum inna Allah tsafa adama wa nuhan wa huwa kazalika wattakaza ibrahima khalilan wa huwa kazalika wattakaza musa najiyan wa huwa kazalika wattakaza isa ruhan wa kalimatan wa huwa kazalika ala wa ana habibullahi wala faqr ala wa ana habibullahi wala faqr ala wa ana habibullahi wala faqr yace na ji abin da kuke faɗa kuna mamaki cewa Allah ta'ala ya zabi annabi Adamu da annabi Nuhu ya riƙe annabi Ibrahim badadi ya riƙe annabi Musa abokin magana ya zaɓi annabi Isa ruhi kalma ya ce duk abin da kuka faɗa haka ne amma ku sani ni ni ne masoyin Allah ba alfahari ba ni ne masoyin Allah ba alfahari ba ni ne masoyin Allah ba alfahari ba ya zo a cikin wato a hadisin bai haƙi fishab daga abi huraira Allah ya ƙara mar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اتخذ الله إبراهيم خليلا وموسى نجيا واتخذني حبيبا كسني cewa Allah ta'ala ya zaba annabi Ibrahim badadi ya zabi annabi Musa wato abokin magana sannan ni kuma ya zabe ni masoyi shine diyaru habibillahi wahawa aminu madina gidaddaji ne na masoyin Allah wahawa aminu kuma shine amintaccensa alkur'ani ya ambaci wannan mutain samma amin suratul takawir kenan ko aya ta 21 wasu malamai suka ce jibrilu ne waɗansu suka ce a muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam quraishawa tun kafin Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce ma suke muhammadul amin muhammadul amin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallama kuma ya zo a hadisi manzo Allah mintacce ne wallahi a sama diyarun rafiqu duk wani tausayi na fili da na ɓoye wanda aka sani da wanda ba a sani ba ajma'u gabaki ɗayansu in ka haɗa su zulfa ana samun su ne biha a cikin wannan gari na madina madinatu khairul khalqi daibata a azamu a buɗo mana mana biladi ilahil alamina wa afkamu mahallatu nasril mustafa wa junudihi wa ansarihi wa hawan nabiyil mu'azzam fa fiha mamarrun lin nabi wa maqarruhu bihal buqatil ulya min al baiti a azamu wa masjiduhu a azim bihi wa buyutuhu wa abaruhu wal ilmu fiha muqassamu kai taraddada jibrilul aminu li ahliha khadiman wa mika'ilu wal amru ajsamu
مدينة خير الخلق طيبة عظم بلاد إله العالمين وأفخم محلة نصر المصطفى وجنوده وأنصاره وهو النبي المعظم وفيها ممر للنبي ومقره بها البقعة العليا من البيت أعظم ومسجده عظم به وبيوته وآباره والعلم فيها مقسم تردد جبريل العمين لآلها قديما وميكائيل والعمر السمو فحلي من الماء بطيبة زائرا على المصطفى بالقرب منه صلموا لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله ديار لمن هم الفؤاد فؤاد بهوده وتذكاره أولي القلب مرعا ومرتا لا إله إلا الله الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله ديار للملائك والكون وخلقة ديار لمن في الخلق يودي ويمنع لا إله إلا لا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله وأكرامهم نفسا وسرا ونسبة وعلما وعجبا وأتقى وأخشوا فقد كان خير الخالق فقما مفاخما وزهيبة والمشي فيه تقلب لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله فمن كان خير الخلق فخما مفاخما وذو هيبة والماشي فيه تقلب لا إله إلا الله الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله
نعم
ديار madinatul munawwara ala sakiniha abdalus salatu askat taslimi wato gidaddaji ne لمن هام الفؤاد liman ga wanda alfu'adu zuciya ta hama ta ɗimauce بحبه saboda soyayyarsa wato zuciyar shehu ta kasance mustahamin bi hubbin rasuli wato ta ɗimauta ta fita hayyaci saboda soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma sunansa barrahama ma'anan shi barra wa hama barra ya ba Allah wa hama ya ɗimauce cikin manzan Allah ya ba Allah ya ɗimauce cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi Ibrahim da'iman yahimu haiman wa hayamanan ma'anan huyamu da banma tsananin kishi shine huyamu tsananin kishi za mu yi ta ahimu bihi in hama gairi bi zainabin ahimu bihi in hama gairi bi zainabin wa tazkaruhu indi alazzu gizai ahimu bihi ma ishtu dole ta gannujin wali walahum fihi bu'aida fana'i Ah, in an yi fana'i ba shikenan ba ya ce to ni wali walahum fihi ni ina da wani irin gushewar hankali ina samun wani irin tabin hankali fihi a cikin manzo Allah bu'ai da fana'i bayan na kare kaji wata magana huyamu kaman hauka ne na soyayya in mutum ya kai makamin huyamu to sai dai a yi haƙuri ya haukaci ya haukaci yadda kake kiran sunan Allah haka zai dinga kiran sunanta Eh, ya, ya tabu asalinsa wani ciwo ne da yake kama raƙumi ciwo ne da yake kama raƙumi ya kama raƙumi zai zama bai da control kuma bai koshi da ruwa zai tasha kuro bai koshi shine zaka ji larawa suna cewa naqatun haima'u naqatun haima'u taguwa ɗimautacciya mahaukaciya ke kaji ko amma hiyamu da kisra kaga huyamu can hiyamu in aka yi masa kisra shine al-iblil idashu raƙumi mai jin kishi ana cewa ƙaumun hiyamun jama'u masu jin kishi ƙaumun hiyamun jama'u masu jin kishi ai idashun ya'ani wa kada hamu huyama wa kada hamu huyama hakika sun fita hayyaci ficewa hayyaci sun ji kishi kishirwa yayi zaka ji Allah yana faɗa Qur'ani fasharibuna shurbal himi suna sha irin shan mahaukacin raƙumi fasharibuna shurbal himi ai al-iblil idashu to haka zuciyar shi Ibrahim take radiyallahu ta'ala anhu ha'imun bi hubbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tazkaruhu kaga tunanin mai Madina kaga tunanin ko ambatansa a cikin wannan zuciya tawa mar'an wata irin makiyaya ce da kuma wurin kiwo wato tunanin manzo Allah da ambatansa makiyaya ce kuma wurin yin kiwo ne a cikin wannan zuciyar tawa fa'ar ta'atu nujubal fikir fi raudi wasfihi bimar ta'i unsin lam ajid fihi aisa fayalaka min mar'an hunaka wa marta'in bahijin hamainahu qadiman wa hadisa cikin zuciyarsa kenan ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fakun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainal muradi ajal ya mallalahu shafa'un kalla wala waladu a gis ubaidan wa farij karbahu abadan ya malla shabiya lahu haqqan wala niddu antal giyasu li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya mallalahu diddu farij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu tabal muktaru sayyiduna muhammadun dahirul ansabi ya hamadu salli wa sallim ala khairil wara judadan muhammadin ali ashabi sanadu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لا رب العالمين